أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد muna ƙara yabo jinjina ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne muka samu mu zauna a wannan guri domin ribantan daman da Allah ya bamu yau muna litini 15 ga watan na ake kama kanan kawai shukran na'am to sha shida ga watan zulhijja shekara ta 1442 wanda yake yayi daidai da 25 afon 26 ga watan disamba july shekara ta 2021 wannan shine darasi na 12 cikin jerin darasin littafin as-salsabil shafi fi ilmi tajwid wanda al-sheikh al-allama Uthman Uthman ibn Suleiman Murad ya rubuta Allah shi mishi rahma da izinin Allah subhanahu ta'ala matashiyan karatun mu na yau shine al-maqtu wal mawsul haka ne ma'rifa babu ma'rifatul maqtu wal mawsul to kafin mu ci gaba bari mu ga menene musul menene makto akwai al-mausul wal maqtu duk kalman da ko kuma duk inda kaga an rubuta inna maksuratul hamza ko maftuhatul hamza inna ko anna sai aka raba ta ba haɗe ta da ma ba ma ko kuma min da ma min aka rubuta daban ma daban ko kuma an da kuma la nafiya idan ka ga an raba su haka a cikin musafi to waɗannan suna ke ci musu al-makto makto ko kuma mafsul makto ko mafsul amma ko idan ka ga an haɗe su wajen rubutu an annama ko ma sai aka haɗe wajen rubutu ko kuma mimma aka haɗe aka idigamin nunin ɗin cikin mimun ko Allah ba ya fa iyakansu kenan ba za mu ga sauran insha Allah ta'ala to wani ce ana ce musu mausul ma'anan mausul shine a lafazin da aka sadar da su aka sadar aka shiga da ɗaya cikin ɗaya to menene ma'arifan a menene fa'idan sanin makto da mausul fa'idan sanin makto da musul shine idan kana karatu misali wa annama sai tari ya bijiro maka ko na bai bijiro maka zaka tsaya to in dai an raba su makto ne ko mafsul ne to kana da maka tsaya akan inna kana da maka tsaya akan ma mun fahimci nan ko haka ma min ko kuma ma an ko kuma la wannan daga cikin fa'idan sanin makto da musul idan ko musul ne aka rubuta to baka da dama ka tsaya sai dai akan alifin din wa annama kun gane mimma Allah ba za ka ce ai saboda asalin su kalmomi guda biyu ne aka idigamin ɗaya cikin ɗaya yanzu kawai ba za ka tsaya akan anna ko inna a ba zuba la yujuz zalika na daga cikin fa'idan fahimtar ko sanin makto da musul duk lokacin da ka zo za ka rubuta ƙur'ani musamman alarmomi sun kammala hadin ƙur'ani ana son yanzu su rubuta to duk inda aka raba kalmomin ba haɗe su ba dole ne ka rubuta su a rabe inda kuma aka haɗe su dole ne ka rubuta su a haɗe wannan shine sunna idan mutum ya raba su to a gaskiya ya yi bidi'a an tambayi imam malik a iya rubuta alkur'ani da irin uslubi ko yanayin rubutun kur'ani kamar yadda malamin imla'i suka fitar da ka'idojinsu ya ce a'a shi bai fahimtar haka abin da ya fi kamata shi ne a rubuta shi da irin yanayin rubutun farko yadda sahabai suka rubuta to ko kaga babban malami babban tabi'i la yufta wa malikun bil madina ya ba da fatawa ai ka ko dole dauka yake da shi tunda su yayi salaf din kuma as-salih a gani to Allah ya ji kansu Allah shi musu rahama Allah ka samu dace to duk wannan yana ɗaya daga cikin fawaid na amma na sanin mausul da maktub malin ya ci gaba da cewa wa wajibun ala dhawil uquli ma'rifatul maktu'i wal mausuli wa wajibun ala zaul uquli wa kuma sannan wajibi ne akan ma'abuta hankula zawi jam'i ne na zu zu min al asma'il khamsa ko ai ashab manan zawu zawi din ashabu ashabul uqul ma'rifatul maktu'i wajibi ne masu hankula masu kokarin koyon karatun qur'ani su fahimci maktu da kuma mausul to ina ne kalmomi maktu din suke ko kuma ina misalin maktu da mausul ga sanin ma zai kawo mana shi da ya fara kawo mana Allah nan a Allah ne eh Allah ne a samu shi alhamza eh a samu alhamzin amma da alhamza sama Allah bi ashiri kalimatin qutti'at Allah aqula la yaqulu athbat athbatat uthbitat to qutti'at kaman zan fara kenan qutti'at Allah arraba arraba an ba idgamun nuna din cikin la ba bi ashirin a gurare guda goma a cikin alkur'ani inda zaka tattaro Allah Allah ya wa Allah ta'alu ala Allahi sai kuma ne Allah il wa Allah ilaha illa huwa fa antum muslimun to ka tattaro sunan Qur'ani zaka ga sun kasu kashi biyu akwai inda aka rubuta an daban la daban wannan shine makto akwai inda kuma aka aka idgamin nonon din cikin lamun Allah wannan shine mausul to saboda haka wannan ya zama eh idan ka tattaro makto din makto din guda goma ne to kasancewar makatudin ba su da yawa ga su na malar zai kama mana su sai mu gane kenan ashe duk sauran fa mausul ne kawai to Allah biya shi kalimatin qutiat Allah aqula suratu hud ko afwan suratu hud ko araf araf shukran Allah yaqulu ala Allah illa al-haq uthbitat waɗannan duk an tabbatar da su a maktu'ai ne watan kun ga guda biyu kenan ko wata abudu yasin alama hadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu Allah ta abudu shaitan haka ne ko to nan ma maktu ne kuma abinda zai baka sha'awa malaman da duk sun sun lissafe su da rubuce a cikin littafi wallahi duk inda ka ce ka rubuta ko aka buga wani kur'ani aka zo da Allah a guraren da mu gani da wanda za mu gani aka haɗa ɗaya daga ciki malaman za su gano insha Allah ta'ala ka duba rijalul bukhari da wani yanzu je kirkiro wani wani mutum ya cusa shi cikin wani isnadi na sahih bukhari wallahi sai an gano shi domin rijal bukhari duk an haddace su akai rijal muslim duk an haddace su akai duk ga sanan to malamai kullun Allah na amfani da su yana tsara addinin shi Allah mun gode maka to akwai Allah ta abudu Allah ta abudu shaitan ta yasin fani hu haka ne ko fani hud sai ta bi kuma cikin suratul hud sai Allah yi shirikina guda nawa kenan yanzu mm guda hudu kuwa sai Allah tu shirik bi shay'a sai Allah ya dukhulanna hal yawma alaikum miskin Allah ta'alu alayya Allah malja minallahi na'am wa Allah ilaha illa huwa suratu hudun guda kuma kenan ko alhamdulillah wa khulful wa khulful anbiya halla to wa halla khulful anbiya amma Allah din nan ta cikin suratu hud wannan akwai fuskoki guda biyu a wani mustafi an rubuta su an rubuta ta makto wani musafi kuma an rubuta ta mausul mun bancin nan ko? alhamdulillah wanda a bai kiyaye su ba ko kuma ba zai iya gane su ba haka dalla-dalla to ya je kokari ya samu tafin burhan duk sun ka kawo gashi ta a ciki al-burhan fi ilmul qur'an fi ilmul tajwid wa malja Allah marja min Allah illa ilayhi na'am to mun yi nan ko na'am wani kenan hmm wani jiki Allah a kula wa malja Allah marja min Allah illa ilayhi tauba kenan na'am ne tauba hmm sai ce wala ilaha illa hudu ba hmm
wasan bayan ya ce ya ce ya ce ya ce na hudu na biyu eh sai hudu ko eh yayi mana kaidi ba kaga bane ta farko kenan hmm don kuma ya ga karka wala ilaha yawwa masha Allah to sai ku duba guda nawa ne a cikin suratul hud din ka gani kuma wannan wada- waɗanda ya kawo mana anan su ne kawai za mu rike su su ne kawai za mu rike kar ka ɗauki wani na'am bari mu gani wa a- allamar jami'in lillahi illa ilahi sai allah ilaha ta hudu ne yau shi ne dama ke magana ko? Mm, mm. A- amman as- amman khalaqana to sannan kuma sai harafi na biyu guri na farko ko harafi na farko shine allah sannan kuma sai mene amman amman ussisa bunyanuhu am da kuma man na istifhami guda hudu da ke cikin alkur'ani guda hudu su makatu'ai ne amma duk sauran mausul ne kawai to ga sunan malam zai kawo mana na farko amman khalaqana amman yakunu alaihim shahida amman ussisa amman ya ati amina ga sunan su ne kawai makatu'ai amma duk ta duk inda amma suka zuwa cikin alkur'ani musulai ne ya fito kuma malamai barakallahu fikum sai kuma mimman mimma mimma su ne za mu gani yanzu min harfa jarrin sai kuma ma al-mausula to dukan mu- dukan masahib kun sa rubuta masahib guda nawa ne wasu suka ce guda biyar ne wasu suka ce guda shida wasu suka ce kuma guda bakwai ne lokacin sayyidina Uthman to duka masahib sun yi ittifaki akan cewa a amman a shi ne mu gama yanzu ko? na'am min ma ne ko? to masha Allah min harfi jarrin sai kuma ma mausul mausul mausuliya sun kasu kashi uku ne na farko akwai wanda ke dukkan masahib sun ittifaki akan zuwa da shi makato shine famin mamalakat aymanukum min fatayatikum almu'minat famin mamalakat aymanukum min fatayatikum almu'minat wannan shi makato ne a cikin duka masahib din nan in ka dauki biyar ne ko shida ko kuma bakwai duka shi makato ne famin mamalakat aymanukum min fatayatikum almu'minat mun fahimce shi ko na'am amman amma ban muna dai kan da harfin ne ko mimma ne ko ni me ne kawo yanzu mimma din da ne kawo ko to masha Allah sannan musahib din sun yi sabani a wurare guda biyu kawai a cikin alkur'ani waɗansu musahib ɗin an zo da mimma mausula waɗansu musahib ɗin kuma an zo da ita maktu'a mun gani to shine malam sai ce mana wa mimma malakat kun ga shi wannan mausul ne bittifaqil musahib a maktu ne bittifaqil musahib ko to akwai mimma a rum surutu rum akwai nistan nisa'i wa mawdu'ul munafiqina khulfuhu mimma din nan ta cikin surutu rum da kuma mimma wa anfiqu mimma razaqnakum ta cikin suratul munafiqun waɗannan guda uku a guda biyu malamai sun yi sun yi ikhtilafi wajen rubuta su afwan masahib sun yi ikhtilafi wajen rubuta su wa kutabul masahib wadansu masahib din mausuli ne wadansu masahib din kuma maktu'ai ne wa mawdi'ul munafiqina khulfu sannan kuma wa mimma wa mimma malakat aymanukum sirum to mimma malakat aymanukum dai wannan maktu ne bittifaq sai kuma ta cikin suratul rum da kuma ta cikin suratul munafiquna duk masahib sun yi ikhtilafi wajen rubuta su amma abinda malamai ke abinda ake aiki da shi yanzu shine su makato aini waɗannan guda biyun wata abin da ya fi ƙarfi shine makato aini su kun gane mimma na wace sura rum da nisa akwai iktilafi a kansu amma abin da ake amfani da shi yanzu shine ana amfani da shi ana zuwa da su ne maktu'ai bunnan maktu'ai kawai ya fita to sannan kuma sai wa mawdu'ul munafiqina khulfuhu wanda kuma ta zo cikin suratul munafiqun wa an fi kumin mara zaganakun min kabuli an yati ya kun an yati a hadakumul mautu shi wannan akwai sabani na kutabul musahib wani musafin a rubuta shi musul wani musafin a rubuta shi makto to ya gama da wannan harafin sai kuma fa'arid amman tawalla amman tawalla mun gane shi ko an majurura da kuma man yawwa to amman shi musul ne kuma ya zo ne guda biyu a cikin alkur'ani ta farko wa yusibu bihi man yasha'u wa yusrifuhu amman yasha'u afwan man min nan man din mausula ce to su waɗannan guda biyun fa yusibu bihi man yasha'u wa yuslibu amman yasha'u sai fa'arid amman tawalla fa'arid amman tawalla an zikirina su ne kamana amman tawalla sai kuma man ya sha ko? fa yusibu bihi man ya sha'o wa yusibu bihi man ya sha'o ya siribuhu amman ya sha ya kare su na barki yadda habu ilausa ta cikin suratun nur ko? to shi wannan waɗannan harafin guda biyu makato ne kawai duk sauran kuma su ne nan ne ma kawai aka samu kalmomin guda biyu a cikin alkur'ani ya gama da wannan sai amma nuhu anhu amma a afon muna nan dai a kai amma ba amman ne a farko ko amman ne shi amman guda biyu ne to yanzu kuma amma an da ma ɗazu amman ne muka yi guda biyu ko a cikin alkurani sai kuma yanzu amma wato an harfi jarin da kuma ma mausula to an amma an same su ne guda biyu a cikin alkurani na farko duka musahib sun zo da shi maktu ne falamma atau amma nuhu anhu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiratan khasiina wannan shi maktu ne bi ittifaqil musahib shi yasa malam ya ce mana walhu min wa amma afwan amma nuhu guda biyu ne a cikin alkwalani kuma shi maktu ne to sai yau mahum yau mahum barizuna la ya fa alallahi minhum shai yau ma da hum kaga kalmomi ne guda biyu ko yau mu guda ɗaya sai kuma hum to to shi yawma da hum wanda yazo mai lamirin mai lamiri yawma sai kuma hum ya zo gurare guda biyu ne a cikin alkur'ani kuma duka masahib a cikin masahib a uthmaniya da aka rubuta duka makato ne guda biyu ne kawai a cikin alkur'ani kuma duka makato ne yawma hum barizuna sai kuma yawma hum alan nari yuftanuna su ne ga sunan yau mahum ala wa bari zuna sun fito ko? yau mahum alan nari shi ne yau mahum ala alan nari na farko kenan sai kuma na biyu yau mahum bari zuna to sai kuma kalma ta gaba haifu ma muna tafiya a hankali saboda a rike ne don muka ce za mu wuce tafi za mu tafi zar to da gaskiya wasu ba za su gane ba amma duk da haka ma dai sai an koma gidan ƙara practical Allah ka samu dace na'am to yanzu kuma sai mene haithu ma haithuma shi kuma haithuma shi ma maktu ne duk inda ya zo alkur'ani wa haithuma kuntum fa wallu wujuhakum shatara gurare guda biyu ne a cikin alkur'ani babu nan uku a cikin alkur'ani sannan kuma duka maktu ne maktu ne maktu ne shi na ibn jazari gaskiya sun fi dan sarkakiya wannan shi ya fi fito da abin ya fi fitowa da su na ibn jazari gaskiya akwai dan sarkakiya wajen fitar da su to Allah ka samu dace na'am sannan kuma sai mene sai annama ko anna da ma to anna da ma guda sun guda uku ne sun kasu sun kasu kashi uku watan ta kula da yadda anna da ma suka zo a cikin alkur'ani to sun kasa su kashi uku akwai anna da ma wanda yake shi makato ne duka masahib sun zo da su makato ai waɗannan kuma gurare ne guda biyu na farko wa annama yad'una min dunihi huwal batil da kuma wa annama yad'una min dunihi al batil mun gane shi ko shine malam sai ce wa annama yad'una ma'an duka guda biyu makato ai ne waɗannan bittifaqil masahif wa fil anfali khulfun to amma ta cikin suratul anfal wannan akwai khulf mana akwai fuskoki guda biyu wani musafin an zo da su makto ne wani musafin kuma an zo da shi mausul wa'lamu annama ghanimtum min shay to ya gama da wannan sai kuma wani harafi sai kuma allam ina zu ina zu sai innama innama al'an'amu wal khulfu bi nahlin ulima sai kuma inna da taukidi da ma al usula to inna da kuma ma mausula shi ma sun kasa shi kashi uku malaman tajwidi akwai wanda ke shi maktu ne kawai inna ma tu'aduna la'at suratul an'ami shi yasa sai ce mana innamal an'amu wannan shi maktu ne bittifaqil masahib wal khulf bin halin wa ulimal khulfu bin halin amma ta cikin suratun nahli muktalafin fihi waɗansu masahib an sun zo da shi mausul waɗansu masahib kuma sun zo da shi makto innama indallahi huwa khairul lakum ya bita ko to kaga saurin saurin fa mausul ne saurin mausul ne to malam sai ci gaba da cewa wa allamil maftuhu haka ne sai allam wanda yake ya zo da alhamza maftuha to lafazin allam allam na'am duk inda ya zo a cikin alkur'ani shi wannan harafin a makto ne wa allamil maftuhu shi makto ne kawai bittifakil masahib wal maksuru sai kuma illam illam mun gane shi da allam ne to amma yanzu illam ne yanzu kuma to fa illam illam guda daya fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi llahi ta cikin suratul hud shi wannan duka duka masahib din sun zo shi musul musul ne musul ne bittifaqil masahib wannan guda dayan tal wato shi ma illam sun kasa shi ne kashi kamar haka na farko akwai wanda yake masahib duka sun zo da shi mausul ne shi ne fa'illam ya sajibu laka lakum kai afon sannan sai kashi na biyu shi makaɗo ne to malar shi ne nan ya ce mana wal maksuru illallazi fi hudiha mazkuru ko to sai dai shi to illam illallazi fi suratu hud shi wanda yazo a cikin suratu hud shi maktuni to kaga yana nuna mana cewa to a ina zuwa fa illam yastajibu lakum shi mausul ne mausul ne shi sauran kuma na ƙur'ani duka maktu ne fa'illan ba guda ɗaya musul ne amma sauran duka maktu ne to ya gama da nan fa sai kuma wani harafi sai allau allau fi hilin fisalu wal khulfu fi wa allau istaqamu to shi kuma allau nau'i uku ne a cikin alkur'ani a wanda ke ito nau'i uku ne a cikin nau'i biyu ne a cikin alkur'ani allau guda biyu ne a cikin alkur'ani kuma sun zo su hudu ne kawai a cikin alkur'ani kashin farko shine duk wanda wanda masahib suka yi ittifaki akan shi makato ne wa zalika fi thalathati mawdu wannan gurare ne guda uku kuma allau na sha'u wa sabanahum bi dhunubihim in kai masu ibdali sai kuma na biyu allau ya sha'u Allahu lahadan nasa jami'a sai kuma na uku allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin guda uku nan dukkan su makutu aini sai kuma kashi na biyu wanda ke da an yi wanda shi kuma an yi ikhtilafi a kansa shine guri na hudun wa Allah wastaqamu ala tariqa ala tariqatil askina kum ma an garika Allah ka samu dace to yanzu kuma sai kullama kullama kullu da kuma mene da ma shi ma nau'i uku ne a cikin alkur'ani akwai wanda duka masahib sun sun zo da shi maktu ne duka masahib din maktu ne da za bari dan mana gwari gwari ka je ka duba musafin warshu ka dauko musafin kalun ka dauko musafin duri ka dauko musafin duk ruwan da kake da ita sai ka hada ka dudduba za ka ga akwai sabani a waɗanda aka ce akwai sabani din to wadda duka suka yi ittifaki wajen zuwa da shi maktu shine wa atakum min kulli ma sa'altumu wa atakum min kulli ma sa'altumu نعم وفي عفوا ina ne muke baitin wa kullama sa'altumuhu qutti'at wal khulfu ruddu jaa jaa to kullama ruddu ila al fitnati urkisu fiha shi wannan akwai khulf masahib wani su masahib sun zo da shi maktu wani su masahib sun zo da shi mausul shi kuma wannan guda hudu ne cikin Kur'ani, wanda ke muktalafin fihi kullama rudu ila fitin da urki zuwa kullama dakhalat na'am kullama dakhalat ummatul la nadukhaha sai kuma arab sai kuma kullama kullama jaa ummatar rasuluha kadzabu mu'minun sai kuma kullama ulqiya fiha faujun wannan guri na hudu kenan wanda masahib suka yi sabani wajen rubuta wajen zuwa da su musulai wajen su musulai wajen su maktuai sai kashi na uku wanda ke shi musul ne kawai sauran kenan in ka cire wancan wa ata kuma kullu su masu altumuhu da yake shi mutafku ne ala annahu maktu idan ka sai ka zo da waɗannan idan ka hada kaga zai baka zai ba gudana wa ata kuma kullu masu altumuhu da ko kullama rudu ila alfitnati urki su fi abi ko na'am to sai wani harafi sai bi sama wa bi samakta in bi harfin wusilat wal khulfu fi kul bi sama ya amuru sabatat sabat to sai bi sama shi kuma shi ma bi sama shine bi isa da kuma ma musula shi ma nau'i uku ne a cikin alkur'ani akwai wanda ke shi musul ne bittifakin musahib kuma shi guda ɗaya ne tana cikin alkur'ani bi sama bi sama shirau bihi anfusahum anfusahum shi wannan shi musul ne sai kuma shi ya sa malam ya ce mana wa bi sama wa bi sama وبئس مقطع in bi harfin to idan an haɗe ta da harafi ne ita bisa ɗin ba ma mausuliya ba ba kuma istifhamiyya ba idan an zo da ita da harafi na ma to saboda haka shi mausul ne bittifakin masahif amma guri ɗaya ne bi sama shi taro bihi an fusahun sai kuma na biyu wanda ke shi an yi sabani a kansa shi kuma guda biyu ne kul bi sama ya amurkum bihi imanukum in kuntum sadiqin sai kuma kul qala bi sama khalabtumuni min ba'di muna gane ko to wanda ne bi gane bi sai dauki muktasar Uh, burhan yabi wanda kuma yake da wannan sharhin shikenan ga sanan duka an fitar da su dalla dalla wal khulfu fi qulbi sama ya amurkum sabat bi sama ya amurkum wannan akwai fuskoki guda biyu imma ladara'nin wa fi ma qutti'at fi shu'ara wa khulfu tanzilin ma sannan kuma sai imma imma imma fa imma nuriyannaka ba'dhal ladhina iduhum ya kasu kashi biyu ne akwai wanda ke shine makto shi makto ne kawai bittifaqil musahib shine wa imma nuriyannaka wa imma nuriyannaka ba'dhal ladhina iduhum suratul ra'd ayat 40 shi yasa ce ya ce mana imma ra'adin lada ra'adin shukran imma lada ra'adin to ya gama da wannan kaga sauran mausul kenan wa fi ma qut'at fi shu'ara fi ma fi da ma wannan maktuwa ce fi shu'ara cikin suratul shu'ara waqtulif tanzilin ma'a amma an yi sabani a suratu tanzil wata sura ce suratu tanzil suratu zumar ko na akwai sabani na malamai wa alaikun sawatullah eh ita bisa in an haɗe ta da harafi ba da ba musuliya ba da makatu a ci to wa kulfu tanzilin ma'a ya bulukun ma'a uhiya afattum ishtahat rumun fa'alna ثانيا ووقعت وما لهذا والذين هؤلاء ولا تحين قطوهم أغلا to sai wani harafi ok sai ya buluko to inna ma ya bulukum bihi kaga inna maksuritul maksuritul hamza ko to dama inna din abuwan imma muke aiko imma ta a arafi maktu'a ce wa fima sannan fima kuta atfi shuara an zo da ita maktuwa ne a cikin suratu shuara fi da ma wa kulfu tanzilin ma'a sannan kuma guda biyu na cikin suratu tanzil watan zumar da kuma yabulukun ma'a an samu iktilafi wani musu musahi mausul wani musu musahi mausul sai kuma fi ma'uhiya a fattum ishtahat rumu fa'alna thaniyan guda nauke ne yanzu guda goma sha ɗaya ne su waɗannan duka su an zo da su ne makto babu kuma khilaf su ne fi ma fa'alna kun ga fa'alna na to sauran ya kama na wa kulfu tanzilin ma'ako da ya bulu ma'an su waɗannan muktar fihima amma kaga fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu fi ma afaltum fi mashtahat sai ta rum sai kuma fi ma fa'alna fi anfusina thaniyan ta biyu waqa'at to waɗannan sun zo a cikin a cikin alqur'ani maqtu'ai ne maqtu'ai ne amma bari mu gani to bima fa'alna fima atakum fima uhiya fima ishtahat fima afattum fima ha fi fima hahuna amina to wa mali hadha wallazina haula sai kuma mali wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqin wannan wannan gurin mali hadha alkitabu akwai ma sai kuma li to an hade su ne an hade su ne musulmi ne aka rubuta su shine wa mali hadha wa mali da mali hadha da sai kuma fa mali haula illazina kun gane ko watan ya haɗo mana su ne a gurin mali mani da lamul jarri guda hudu ne a cikin alkur'ani duk masahib sun zo da su ne a makto فما لهؤلاء القوم ما لهذا الكتاب سما لهذا الرسول سكم فما للذين كفروا duka maktuni sai kuma lata hina manas qatuhunna uwila lata kun ga la ne da ta'un sai aka hada su guri ne kaman an abin nan to amma duka zai maktu'a ne ba idigamin wani abu cikin abin nan lamun wani abin da lamun cikin tawon din ba lata shi makto ne na'am alaikum salam mm mm duka guda hudun ba
ban gane maktubin ba da ma da mimun da lamun ko ko da shi karkakar shi a mimun mimun mimun ne da lamun gashi mali a haka aka rubuta su ko kaga ba a yi ba haka ba a yi to kun ga da an haka shine musul amma haka aka zo da su فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون عفوا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا mun fahimci wannan ko kun ga ai ma daban ne sai li daban to maktu ne amma da rubuta su a haka ne sai a dan sa haka dan alifin dan dan karimi ya samu to sai zama musul kenan wannan yana bukata idan mun je gida didi mu kara bin su a hankali insha Allah sun ta'ala za su fita to ya gama da wannan haka ne yanzu kuma sai gaba babu ta'at babi akan ta'at to hmm. Hmm.